بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله زام تجاب كراتمنا إحياء علوم الدين أنا حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله آه منا تكم مغانا دي آه ونن للتعفي na biyu wanda yake magana akan qawaidul aqaid al-imam al-ghazali mun yi magana har zuwa inda yayi magana a karatunmu da ya gabata akan ilmoma ko sirrora wanda suka wuce riskan amawan mutane waɗanda suke cikin waton ilmoman Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya keɓe wasu zaɓaɓɓu na bayansa da su wanda suka wuce riskan amawa ko ko wanda bai dace a yaɗa su cikin mutane watan an ce amawa su ne mutane ko da yake amawa yana da ma'anoni matakai-matakai wajen manatika yana da ma'anansa wajen fukaha yana da ma'anansa wajen ulama tazkiya yana da ma'anansa amma dai abin da ake nufi a nan shine watan mutanen da ba su kai da Allah subhanahu wataala ya halicci mutane mataki-mataki komin yaya mutum yake ba zai da'awan yana da matsayi na imanin sayyidina abubakar ba ko ko matsayin yaƙinin sayyidina aliyu ba Allah ya ƙara masu yarda saboda haka dole dai mutane haka Allah subhanahu ta'ala ya halicce su matakai matakai al-Imam Ghazali ya kasa waɗannan ilmoma ko ko waɗannan nau'o'in sirrora wanda suka wuce riskan awam ɗin mutane zuwa kashi biyar yace akwai nau'in sirrorin da akan kansu waton daƙiƙai ne amawan mutane waton mutane wata ce daƙiƙai wata masu wahalar riska wanda amawa ba za su iya riskan su ba dalilin haka Allah subhanahu wataala ya bar su su zama a kunshe aka hana yaɗa su kamar dai irin abin da ke cikin hadisin nan na sayyidina abu huraira hadisul wi'a'ain wanda wi'a'ain wanda duka mun san shi a cikin sahihul bukhari hafistu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wi'a'ain wanda suke ce ma hadisul wi'a'ain ko hadisul jirabain ko kamar maganar ruhi Allah subhanahu wataala wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi kaga Allah subhanahu wataala ya hana ifsha'in ma'anansa ko da yake ba wanda zai ce manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san ma'anar ruhi ba watan duk dai yawanci irin waɗannan su ne ilmuma wanda suka wuce riskan alhawas da watan riska riska irin na dan adam abubuwa da yawa ma wanda suna cikin riskan dan adam din amma kuma watan suna cikin za hawas din sa yana riskan su amma ba zai iya bayanin su ba balle kuma abubuwan da suke sun wuce hawas din dan adam dan haka Allah subhanahu wataala bai yi hawas din dan adam da riskan wannan ba kuma yawanci saboda rahmar Allah da lutufinsa irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda babu taklifi a kansu watan Allah subhanahu wataala bai yi inafan taklifi da waɗannan abubuwan ba ba a tilasta ma bawa dole ya san su ba ba ba sharadi ba ne sanin su domin samun yardan Allah ko domin samun makoma a mai kyau ranar tashin kiyama illa ƙara kusanci ne da ƙara ilimi da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi wa qur rabbi zidni ilma watan ƙari ne a cikin abin da mutum yake kai a ciki kuma akwai abubuwan da Uh, su akan kansu abubuwa ne da za a iya fahimtar su watan kashi na biyu kenan za a iya fahimtar su inda za a yi bayanin su to amma fahimtar kuma zai haɗu da cutuwa watan za a amawan za su iya fahimta to amma kuma in sun fahimce su za su cutu kamar yanzu misali a ce a sanin sirrin kaddara bayi idan suka san suka fahimci sirrin Allah subhanahu wataala cikin halittansa da sirrin da ke tattare da kadar din Allah subhanahu wataala da yadda Allah subhanahu wataala da ko abin da ya shafi fadin rahmar Allah subhanahu wataala da yadda Allah yake gudanar da kan ɗinsa da yawa shine abin da zai sa wani saboda rudewa sai ya je ya koma jabariyanci wal iyazu billahi kaji yana mahilatul abdi wal aqdaru jariyatun alayhi fi kulli halin ayyuha ra'i alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wannan duka daga cikin kidimewa a cikin sirrin kaddara ko abin da ya shafi ranar tashin kiyama idan da bayi kaga aka sun san sa'a sun san me zai faru da su sun san abin da zai faru da yawa sirrin watan wannan imaran na kaun da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam domin a cikin wannan bayan kasan dan ya raya ta imaranta da ba za a yi ba saboda dan adam ya riga ya san to na ta'ici din ya san abin da zai faru ya san komai ya san sa'ayin nan nasa zai zo da natija ko ba zai zo da shi ba dan haka mene kuma ya san ko yayi sa'ayi ko bai yi sa'ayi ba abin da Allah ya kaddara zai faru zai faru ya ya san duka waɗannan asrar din na na na qadba'ullahi wa qadaruhu ya san duka waɗannan asrar din na aqiba da qiyama da sauransu to kaga za a abbala watan watan a nizamul kaun sannan kuma ma rayuwar za ta zama ba ta da ɗanɗano za ta zama ba ta da maza saboda ba tanafus din da Allah ya ce fi dalika falyatanafasil mutanafisun manufofa da yawa na hikimomar Allah subhanahu wataala a cikin kaun za su zama an kawar da su kashi na uku shine akwai abubuwan da ya ce ga sunan su akan kansu ba wai abubuwa ne wanda a in an ambace su za a fahimce su kuma babu cutuwa za a fahimce su kuma dan adam ba zai wani cutu daga sanin su ba to amma Allah subhanahu wataala ya zabi yayi magana a cikin su ta hanyar kinaya ta hanyar majazi ta hanyar da wato ba ta hanya na zahiri ba ko da yake wasu za su ji ba za su kamar yanzu misali a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amma yakhsha alladhina alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwala ra'suhu ra'sa himarin wanda yake daga kansa kafin liman baya tsoron Allah subhanahu wataala ya juya kansa ya koma kan jaki kaga nan majazi ne ba ana nufin kan jaki ana nufin kan jaki a ma'anoninsa inda an faɗi ainihin abin da ake nufi za a fahimta shine misali kan jaki zai zama daƙiƙi dolo mari fahimta da sauran abubuwan da suka shafi wannan to amma in aka kawo shi da tsarin kinaya din zai fi waƙi a cikin zukata kaman innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kaga a nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana Allah yana gaya ma duk abin da zai yi so kafin ya samar da shi kafin samuwan shi zai ce mashi kun ko da yake mun san cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne khitabi ga ma'dumi amma mun san ba kun ne ake ce ma'dum ba domin inda kun aka ce masa to zai mun san matsalan daura da tasalsul zai zama yana da samuwa kafin wannan samuwan wanda yake a wannan yanayin aka yi masa umarni da sauran dai abubuwan da malamai suka yi magana a wannan saboda haka an faɗa ne ta yadda ɗan adam da hankalinsa zai fi fahimta ba ana nufin cewa Allah subhanahu wataala yana bukata ta'ala Allah an zalika ulul kabira sai ya ce wa abu kasance zai kasance ko ko Allah subhanahu wataala yana magana da abu kafin samuwansa da cewa ya kasance dan in haka ne yana da samuwa kenan a wannan sannan na hudu al-Imam Ghazali Allah ya kara masa rahma yace shine irin nau'o'in ilmoman da bawa yana samun sanin su mataki-mataki misali zaka samu a zai riske su da farko jumlatan kamar dai mutum ya hango mutum daga nesa kaga in ka hango mutum daga nesa zaka hango wani abu ka san da wani abu akalla ka riski wani abu daga nan kana ci yana ci gaba da matsowa kila zaka gane wannan mutum ne ka ka ƙara riskanka ya ƙara ƙaruwa daga nan yana ƙara matsowa za ka gane wannan namiji ne daga nan yana ƙara matsowa za ka gane wannan a babban mutum ne ba yaro ba daga nan yana matsowa za a gane wannan gama irin kayan jikinsa daga nan har ya matso inda za ka san wannan wane ne to kaga gwargwadon nisan ka da wannan mutumin gwargwadon abin da za ka iya riska a kansa don haka haka shi ma ilimin kowane abu yake wannan ilimin dan adam ke zahiri to balle kuma sauran ilmoma na abubuwan da suke ma'anona ne da sauran ilmoma waɗanda suka wuce kuma ma'ana suka wuce hissi dan haka ilimin mutum yana nan yana hauhawa ne gwargwadon matsayinsa gwargwadon kusancinsa da wannan abin to yanda yake kuma ilimin bawa da bawa to haka yake tsakanin ilimin bawa da Allah da ya halicce shi gwargwadon yanda bawa yake ƙara kusantan Allah subhanahu wataala gwargwadon yanda yake ƙara sanin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne za ka ji bayan Allah suna karkasa matakan ilimi zuwa ilmul yaƙini, ainul yaƙini, haƙƙul yaƙini, kowanne mataki ne mai zaman kansa kuma kowanne da a abubuwan da suka shafe shi kuma ba za a haɗa mutane duka a cikin ilimi su zama ɗaya in da haka ne yanzu misali idan aka ce misali farillan alola kaza ne baya nufin cewa sanin babban faƙihi misali da cewa farallan alula kaza ne daidai ne da sanin karamin ɗalibi wanda yanzu ya san farallan alula kaza ne duka sun san adadin farallan alula amma kowa akwai abubuwan da ya sani wani in ya so sai ya watan ya cika littafai da bayanin wannan farallan alula shi kuma wannan iyakan abin da ya sani zahirin mujarradin abin da aka faɗi dan haka dai wato yace to shi ma akwai cikin irin wannan nau'o'in shi ma za a kira shi a cikin nau'o'in ilimin asra don ba ko ba wanda zai yi da'awan cewa watan yana daidai da manyan magabata a cikin sanin irin waɗannan abubuwa to sannan na ƙarshe kuma shine kashi na biyar ya ce akwai abin da ake ce mata tabiri da lisanul maqali al lisanil hali wato wato a yi magana da lisanul maqal wanda yana nan zaka ga kaman yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afa yake faɗi qablul mu'mini baina asbu'aini min asabi'ir rahman da makamantan irin waɗannan wanda suna nan a cikin ar-rahmanu alal arshi stawa da da yawa daga cikin irin waɗannan wanda yake an faɗa da abin da za a iya fahimta ne amma yana ta'abiri ne akan wani ma'ana mai girma a na hali sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iina kaga qalata ataina ta'iina wannan wani abu ne wanda yake kowa ya san ba magana ne irin magana na ni da kai da halshi da baki da sauransu a magana ne da irin yanda ya dace da su to amma abin da ni da kai zamu iya ganewa kenan wannan kuma zai ifza'in mu zuwa wata mas'ala muhimmiya ita ce mas'alan a ta'awili da isbati a cikin ayoyin sifat wanda insha Allah zai zama shine maudu'in karatunmu na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya nuna mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh